ne insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na sifatu salah ta sheik Muhammad Talib al-Usaimin Allah ya masa rahama dan uwa idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata mun gama karatu ne a cikin muqaddimar littafin yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi al-fasl al-awwal malai ce fasali na farko ma'anar salah lughatan wa shar'an za mu ji ma'anar sallah a lugha a yare na larabci idan sun ce assalatu tana da wata ma'ana da suke bata wanda ba ita ce malaman shari'a suke bata ba sannan shar'an za kuma zo mu ji menene ma'anar ita sallah din kuma a wajen malaman shari'a idan malami na shari'a ya ce maka assalatu shi kuma yana nufin ma'ana ce ta daban ba waccan wacce balarabe yake nufi da ita ba idan ya faɗa to duk malam zai mana bayani insha Allah ta'ala malam ce as-salatu fil lugha addu'a sallah abinda take nufi a tsantsar larabci a yare na larabci shine addu'a addu'a idan ka ji an ce as-salatu abinda take nufi da shi shine yi addu'a wa minhu qawluhu ta'ala malai ce daga irin wannan ma'anan ne ma aka samo faɗin Allah maɗaukakin sarki wasalli alaihim ma'ana ayar da ke cikin surutun tauba aya ta 103 faɗin Allah subhanahu wata'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ko wa tuzakkihim biha sai ce me wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah subhanahu wata'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqa ya rasulullah ka karba daga cikin dukiyoyinsu sadaka ita ce zakka ta wajibi Allah yake wa annabinsa umarni da ya karbi zakka ta wajibi a wajen dukkanin wanda dukiyarsa ta kai nisabi wanda yake da kudin da ya kai nisabi kuma shekara ta zagayo masa to lalle ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa aje a karbi zakka a wajensa Allah subhanahu wata'ala ya ce tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ita wannan zakkar da suke bayarwa tana tsarkake su ne ta kuma tsaftace su daga datti na zanibai da sabo da suke zakewa duk lokacin da mutum ya dauki zakka a cikin dukiyarsa ya bayar to ya sani wani datti ne wata kazanta ce wani zunubi ne da yake fitarwa daga jikinsa shi sa mutum baya daukar zakka ya bayar ya kuma koma yana neman a bashi ita ko wani abu daga cikinsa saboda datti ne ya fitar daga cikinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce wasalli alaihim idan kuma sun bayar ya rasulullah sai kai musu addu'a sai kai musu fatan alkhairi shi sa da iyalan Abu Aufa suka kawo zakka wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Annabi ya dabbaka wannan ayar ya ce Allahumma salli ala ali ali Abi Aufa Allah kai salati ga iyalan abi aufa annabi ya musu kyakkyawar addu'a kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ai ud'u lahum malai ce ai abinda ake nufi da salli alaihim shine yi musu addu'a wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam hakanan ma'anar salla da addu'a shine yazo a cikin wannan hadisi na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yace idza du'iya ahadukum idan aka kirayi ɗaya daga cikinku ma'ana aka kiraye shi zuwa ga walima wani ɗan uwanka ya kiraye ka zuwa ga walima ya shirya walima annabi ya ce falyujib to lalle ne mutum ya amsa da wannan hadisi ne da ire-irensa da suka zo malamai suke cewa duk lokacin da ɗan uwanka ya gayyace ka walima amsa gayyatar walima wajibi ne addinin musulunci dole ne sauran gayyace-gayyace kuwa wannan ba lalle bane ba wajibi ne amma walima dan uwanka ya gaice ka walima to lalle annabi ya karfafa umarni akan amsa gayyatar walima idan mutum ya gaice ka dole ne sai ka je sai dai idan akwai uzuri karbabbe a shari'a da zai hana ka zuwa wannan ka ko menene shari'a tana kallon uzurin mutum wajen dauke masa aiki ko tabbatar masa da shi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce fa in kana sa'iman idan ya kasance shi wanda aka gayyata walimar yana azumi ko da kana azumi annabi ce sai ka je kana azumin alamis ne kana azumin litinin ne kana azumin siyama dawuda ne in kana azumi ma annabi ce ka amsa ka je tunda ya gayyace ka falli salli idan ka je ba kare azumin za ka yi ba mm sai annabi ya ce falyusalli sai kai masa addu'a dan wannan fata an fahimta kaga falyusalli anan wajen bi ma'ana ai udu lahu kenan idan ka je sai kai masa addu'a ba kare azumin za ka yi ba wa in kana muftiran idan ya kasance shi wanda aka gayyata walimar baya azumi bakinsa abu ɗaya yake falyat'am annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce to sai ya ci abin da aka girka a wajen ko ya sha abin da aka tanada a wajen ma'ana sai a yi duk abin da za a yi da shi a lokacin da ya halarci walima wannan hadisi yan uwa imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabun nikahi babul amri bi ijabati da'i a wannan hadisi shi ma ma'anarsa a nan wajen aifal yada'u annabi ya ce falyusalli aifal ya da'u ka yi masa addu'a game da abin da ya tanada na abinci ka nema masa albarka a cikin walimar tasa wa ƙalar al'asha yake cewa a waƙe shi al'asha maimun ibn qais sunansa kenan al'asha ana ce masa a'asha ne saboda yana gani dindimi-dindimi idan dare baya gani kun san akwai wanda irin nau'in rashin lafiyarsu ta ido su za su gani da rana amma in dare kuma ya shi kenan to su ne a larabci ake ce musu a'asha to shi ma haka yake in dare baya gani sosai da sosai ya rayu ne a lokacin jahiliya ya mutu farko farkon ba dai daɗewa aka ana musulunci ba yana ɗaya daga cikin manyan mawaƙa shu'ara'ul jahiliya wanda suke waka a lokacin jahiliya to yayi waƙi yake cewa taqulu binti wa qad qarabtu murtahila يا رب جنب أبي الأوساب والوجع عليك مثل الذي سليت فاقتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجع yace ta ƙulu binti ‘yata ‘yarsa tana cewa wa ƙadi ƙarabtu murtahila yace a lokacin na kusa ɗaukar hanya ne tafiya ma'ana zai yi tafiya ne yana dab da hawa kan abar hawarsa sai ‘yarsa take masa fatan alkhairi sai ta ce masa ya rabbi ya ubangiji jannib abi al'ausaba walwaja'a ka nesanta mahaifina daga cututtuka da bala'i ka nesanta shiga dukkanin wani abin ki take masa addu'a da fatan alkhairi kamar ka ce Allah kai ka lafiya dawo da kai lafiya to sai ce alaiki mithlul ladhi sallaiti ke ma ina roƙa miki kwatankwacin abin da kika roƙa min ai sallaiti ba sallar da kika yi min ba a'a addu'ar da kika yi min kenan ai ke ma abin da kika roƙa min ina roƙa miki kwatankwacinsa faghtamidi nauman je ki kwanta ki bacci fa inna li jambil mar'i mubdaja daman jikin mutum yana da inda ya saba ya je ya kwanta idan ya gaji na gode da wannan addu'a ta ki je ki kwanta ki bacci yar baba kamar abin da yake ga mata kin ai alayki mithlu alladhi da'awti bihi alayya sai ma le fassara yace ai alayki ke ma ina roƙa miki mithlul ladhi da'awti kwatankwacin abin da kika roƙa min bihi alayya abin da kika roƙa min akaina to wannan dai daga farko zuwa nan wajen abinda malai yake so ya fito mana da shi shine ma'anar as-salatu a larabci me yake nufi addu'a ko shine addu'a was-salatu fi shar'i amma idan aka ce as-salatu a shari'ance me ma'anarsa shine ce ibadatun wata ibada ce ذات أقوال وأفعال مخصوصة ما أبوتير maganganu da ake faɗa a cikinta da wasu ayyuka da ake aikatawa a cikin ibadar amma makhsusatin keɓantattu ba maganganu da ka saba yi na yau da kullum ba ba zantuttuka da ka saba faɗa na yau da gobe ba ba kuma ayyuka da ka saba yi daga banka na yau da gobe ba a'a makhsusatin keɓantattu wanda sun keɓanta ne da ayyukan sallar su su kaɗai yadda aka koyar da su yadda aka keɓance su aka ce ka yi haka ake so ka yi su muftata hatun bitakbiri ita sallar ana buɗe ta ne mabuɗinta shi ne kabbara ma'ana a takbiratul ihram kenan allahu akbar muhtatamatun bitaslimi ana kuma rufe ta ne a kulle ta da yin sallama ma'ana in ka ce Allahu Akbar ka buɗe sallah ka shiga ciki yanzu duk wani abin da ya shafi harkokin duniya yanzu ka bar shi yanzu ka fuskanci Allah ne subhanahu wata'ala kai tsaye kana ganawa da shi ka shiga cikin sallah kenan daga lokacin kuma da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to shikenan ka fita daga cikin sallah ka kulle kofar nan da ka sa ka buɗe ta sallah yanzu ka dawo harkokinka na duniya sai ka ci gaba da abubuwan da kake to kaga ana buɗe ta da me kabbara a rufe ta da me da sallama malai ce fa yashmalu zalika salawatul khams to idan aka ce sallah da wannan ta'arifi da malam ya bayar wasu wata ibada ce ma abociyar a ayyuka da maganganu ke bantattu da take budewa da kabbara ta rufe da me da sallama malai ce to ya kunshi salloli guda biyar da muke aini wal juma'atu sannan ya kunshi sallar juma'a da ake yi wa salatul jinaza hakanan ya kunshi sallar janaza tare da cewa sallar janaza ba ta da ruku'u ba ta da sujjada duk wani abin da yake da alaka da dukawa babu shi a cikinta to amma da ita ma ana kiranta me as-salatu saboda haka ita ma ta shiga cikin ma'anar sallah shi sa kaga sallar janaza ai mutum baya yin ta bashi da alula ko idan mutum ya je za a yi wa mamaci sallah ya shiga bashi da alula yi sallarsa ta yi sallarsa ba ce ba saboda sallah ce ita ma mai zaman kanta ba a yanta sai da alwala wasu judin tilawa mala ya ce sujjada tilawa ita ma za ta iya shiga ciki a fahimtar malan al'uthaimin wasu judu shukuri da sujudu shukuri mala ya ce ita ma wannan za ta iya shiga ciki in kulna idan muka ce biftitahi ma bitakbir ana buɗe su ne da kabbara waktitamihi ma bitaslim a kuma rufe su da me da sallama malai ce to idan maka batta arifin a haka sai muga kamar waɗannan abubuwan da sun shiga ciki to amma nan wajen akwai ɗan gyara kaɗan sujudu tilawa da sujudu shukuri waɗannan tsakani da Allah ba a kira su sallah da shi sa kai tsaye baka taɓa ji an ce salatu shukuri ba ko salatu tilawa ko sai dai a ce me sujudu shukuri ita ko sujjada wani bangare ne daga cikin ayyukan sallah haka ne bangare ce daga cikin ayyukan sallah ba ita ce sallar gaba ɗaya ba shi sa sujudu tilawa da sujudu shukuri zance mafi inganci ya halatta ka yi su kana da alwala ko baka da alwala idan kana karanta alkur'ani sai ka zo kan ayar da take bayani game da sujjada ta tilawa babu laifi ko da ba ka da alwala ka faɗi ke sujjada kuma abin da ake a cikin sujjada shine kawai goshinka za ka yi kai ƙasa ka yi sujjada shi kenan sai ka ɗago ina fata fahimta yan uwa addu'ar da aka da ake karantawa hadisi yazo ana karanta wata addu'a sajada wa jahilil ladhi fataraha wa shaqqa sam'ahu wa basaruhu bi hawlihi wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan addu'a bata inganta zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hadisin da yazo bai inganta ba to idan mutum ya sujjada tilawa mai zai karanta kawai sujjada za ka yi ka ɗora goshinka sai ka yi mai sai ka ɗago sai ka ci gaba da tilawa sannan kuma ita sujjada tilawa idan an gama ta ana yin sallama ba a yin sallama ina fata an fahimta saboda kaga ashe akwai bambanci tsakaninta da sallah sannan wasu daga cikin malamai suka ce ko ba alƙibla kake kallo ba za ka iya yin ta haka nan sujudu shukuri sujjada ta godiya ita ma ta tabbata manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin ta idan aka kawo maka wani labari da ya faranta maka rai aka kawo maka wani albishir da ka ji daɗinsa maimakon ka yi ihu maimakon ka yi wani abin da shari'a ba ta yarda da shi ba to sai ka ɗabbaka wannan sunna ta manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a inda kake kawai sai ka faɗa ka ɗora goshinka a ƙasa shikenan idan ka ɗora goshinka a ƙasa mai za ka yi babu abin da za ka ranta kawai sai ka ɗauka ka ci gaba da harkokinka wannan sujjadar da kai domin ita sujjada ibada ce ta musamman wacce ba a yi wa kowa ita sai Allah haka ne duk wanda kai wa sujjada da niyyar bauta wannan fita daga addinin musulunci idan ko kai masa ne da niyyar girmamawa ba da niyyar bauta ba to shi kuma wannan malami suka ce babban laifi ne da ya fi kowane irin laifi don wasila ce zuwa ga shirka wannan aiki ne da ba a yi wa kowa shi sai Allah to shi sa daga lokacin da aka baka labari aka ce wani abu wani abu kaza ya same ka labari ne mai daɗi kawai faɗa a wajen yi sujjada sawa'un kana kallon alƙibla ba ka kallon alƙibla di yayi to kaga akwai bambanci tsakanin sujudi tilawa da sujudi shukuri da kuma sauran salloli da muke saboda haka waɗannan tsakani da Allah ba za a kira su ga sallah kai tsaye ba mala yace wala yashmalu zalika tawafu bil baiti to mala anan da kansa sai cire tawafi sai yace baya shiga ciki ba zai kunshi ma'anar sallah ba ɗawafi ga ɗakin Allah mai alfarma li'annahu la yuftatahu bitakbir saboda shi ɗawafi ba a buɗe shi da kabbara harama ko da kabbara gaba daya wala yuhtatamu bit taslim sannan ba a rufe dawafi da yin sallama dawafi daban malai ce amma hadithu amma hadisin da yake cewa at-tawafu bil baiti salatu ai yin dawafi wa ɗakin Allah maɗaukakin sarki wai hadisin yake cewa shi ma sallah ne da shi da sallah da ɗaya ne sai mala ya ce fa innahu lam yathbut an nabi alaihi salatu wassalam kaga wannan hadisi bai inganta zuwa ga annabi tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi ba malam tirmizi ya fitar da shi a cikin kitabul hajji babu ma ja'a fil kalami fit tawafi abinda malam yake so ya ce maka akwai malaman da suke cewa at-tawafu kassalati dawafi kamar sallah yake saboda haka idan kana dawafi daidai yake da kana sallah to sai malai yake so ya nuna maka cewa lallai tsakanin dawafi da sallah akwai bambance bambance masu yawa dawafi daban ibada ce mai zaman kanta sunanta at-tawafu sallah daban ibada ce mai zaman kanta sunanta as-salatu daban-daban suke saboda haka ba su da wata alaka akwai abubuwa da yawa da za ka yi su a cikin ɗawafi a sallah bai halitta ba yanzu kana ɗawafi za ka yi magana ka kana ɗawafi idan kuna tafiya kai da ɗan uwanka za ka iya masa magana ka ce wani menene abu kaza ko ya ake abu kaza duk ba matsala ɗawafinka kuma ya yi idan kana ɗawafi kana jin ƙishin ruwa za ka ɗauko ruwa aljihunka ka sha ka ci gaba da ɗawafinka babu komai idan kana ɗawafi za ka iya kaucewa alƙibla ka kalli can ko kalli na duk ɗawafinka ya yi amma sallah kana cikin sallah ka ɗauko abu kana ci sallah ka ta yi sallah ka ta lalace kana cikin sallah ka jiwo kai wani kusa da kai magana sallah ka tayi sallah ka ta lalace sau da akwai bambanci tsakanin dawafi da sallah wannan magana ta malam kun ga haka take tabbas mala ce kama qalahu shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala kamar yadda babban malami ahmad bin abdul halim bin abdul salam ibnu taymiyyah al-harrani Allah ya masa rahama yake cewa faqad qala وقد اتفق العلماء مال ابن تيميه yace hakika malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi ala annahu la yajibu lit-tawafi ma yajibu lis-salati min tahrimin wa tahlilin yace baya wajaba a cikin tawafi irin abin da ke wajaba a cikin sallah na haramta wasu abubuwa ko halatta wasu abubuwa wa qira'atu wa qira'atun wa ghayru dhalika ko karatu ko wani abin da yake da alaka da haka idan kana dawafinka za ka iya karanta alkur'ani ko kai zikiri ko kai wani abin da yake kama da haka amma ita sallah za ka ga kowanne bangare daga cikin bangarorin sallah akwai abin da aka ce ka karanta idan a tsaye kake abin da aka ce kai kawai shine ka karanta fatiha da sura ko ka karanta fatiha kadai ba a yadda kai wani zikirin bayan wannan idan da za ka tsaya lokacin da ka ce allahu akbar kai kabbara harama ka fara cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la haka gama baka da sallah saboda me la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha a ciki ba ba haka bane to kaga sallar mutum bace ba kenan idan mutum yace Allahu akbar ya ruku'u akwai abin da shari'a take so ka karanta a cikin ruku'inka shine kace subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal alif azim idan da zaka yi ruku'u ka karanta fatiha kuma a lokacin kai laifi sallar ka ba daidai bace ina fata an fahimta ita sallah kowanne bangare akwai abin da ake so ka karanta amma dawafi duk abin da ka so kawai za ka karanta lokacin da kake dawafi in ka ga dama dauki qur'ani ka rinka tilawa in mahaddaci ne kai rinka kawo shi da ka in ka ga dama ka rinka yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam in ka ga dama ya hailala in ka ga dama gashi nan duk abin da yake yazo maka zaka iya yin sa amma sallah ba haka take ba malai ce wala yubtiluhu ma yubtiluha baya bata dawafi abin da yake bata sallah min al'akali kamar mutum ya ci wani abu wa shurbi ko ya sha wani abin sha wal kalami ko mutum ya magana lokacin da yake dawafi wa ghairi zalika da wani waɗannan daga cikin abubuwan da aka hana malai ce intaha maganar da aka ɗauko daga malam ibnu taymiya Allah ya masa rahama ta take a dan wajen wannan maganar malam ya ɗauko ta ne daga majmu'ul fatawa na malam ibnu taymiya mujalladi na 26 shafi na 125 mata wa aina furidati salatu fasali na biyu malai ce mata yaushe wa aina sannan kuma a ina kaga abubuwa ne guda biyu masu bambanci ko yaushe zamani kenan aina makani kenan ko yawwa yaushe a ina furidati salatu aka farlanta sallah a yaushe da kuma a ina ne aka farlanta sallah duk zamu zo mu jin Allah yadda mala ce furidati salatu al furidati salatu al khams qabla al hijrati laylatul mi'raj an farlanta salloli guda biyar na wajibi da muke yi dinnan daga asuba zuwa isha mala ya ce ƙabalar hijirati kafin annabi ya hijira tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lailatul mi'raj a daren da aka yi mi'raji lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je sama a wannan daren Allah madaukakin sarki ya bashi sallah ai fil lailatul lati usriya fiha bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila baitul maqdis mala ya ce ai a wannan dare da aka yi isra'i aka yi tafiyar dare asra shine tafiyar dare a cikin wannan daren da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ilal ila baitul maqdis zuwa baitul maqdis dan al isra'u shine tafiyar da aka yi da annabi daga shimfadarsa zuwa baitul maqdis zuwa palestine kenan a yanzu shine ake ce masa isra'i daga wannan masallaci na baitul maqdis kuma anan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dakata yayi sallah da annabawa duka Allah maɗaukakin sarki ya tayarwa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabawansa gaba ɗaya annabi ya ja su ya musu limanci ya musu sallah sannan kuma sai aka ɗauki annabi aka yi sama da shi to wannan tafiya saman ita ce ake ce mata al-mi'raju kaga isra'i daban mi'raji daban malati thumma urija bihi sannan aka yi mi'raji da shi ila sama'i zuwa sama wa kana dhalika qabla al-hijrati bi sanatin wahida waƙila bi thalafi sanawatin waƙila bi khamsi sanawatin mala ya ce hakan ya faru kuma kafin hijira daga makka zuwa madina bi sanatin wahida da shekara guda ɗaya wasu malaman suka ce a'a abin ya faru ne kafin hijira da shekara uku wasu suka ce a'a abin ya faru ne kafin hijira da shekara nawa shekara biyar wannan duk malamai suka faɗa amma zancen da ya fi kusa da daidai zancen da malamai suka fi ƙarrarawa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hijira ko kuma yayi an yi isra'i da shi ne a shekara ta goma shine kaga shekara uku kamin hijira kenan ko shekara uku kamin hijira saboda malamai suka ce a lokacin ya dace da wasu abubuwa ne da suka faru a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka taran masa na damuwa da bakin ciki yayi daidai da lokacin da Abu Talib ya rasu waye Abu Talib shine mahaifin sayyidina ali wanda ya reni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekaru da yawa tun annabi yana yaro ya dauke shi ya ba annabi kariya ya ba annabi kulawa shi ya hana a taba annabi a garin makka saboda babban mutum ne kuma jagora ne kowa yana shakkar ya taba annabi saboda shi to sai ya rasu a wannan shekara ta kusan goma sannan ba daɗewa 'yan kwanaki kaɗan ne tsakaninsu sai na na khadijatul kubra ita ma sai ta rasu matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kowa ya sanna na Khadija wace wannan irin da matewa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ma babbar mace ce yar kasuwa ce kuma yar dangi ce tana da kuɗi shi sa tana da mana'a tana iya cewa ayi ayi ko a bari a bari ana shakkar ta wajen taba mijinta sallallahu alaihi wasallam sannan ta taimaka wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da duk abin da take da shi na dukiya don yada addinin musulunci duka ba ta masa koran komai ba ba ta rage masa komai ba duka ta bashi ta ce aje a yada kalmar Allah da abin da ta mallaka Allah ya kara mata yarda sannan ta taimake shi da shawarwari da yake irin nasu na mata to sai ya kasance ta rasu abu talib ya rasu kuma da a lokaci guda dan uwa dole annabi shiga cikin damuwa to wannan damuwar malamai suka ce shi sa sai Allah ya so ya rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce aje a dauko mishi a kawo mishi guje na eh dan gata kenan sallallahu alaihi wasallam to shine sai aka yi Isra'i da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka aiko mala'ika zo da buraka aka dauke shi ita buraka wata irin dabba ce da baka ganin gabanta da bayanta saboda yawan gashin da ke jikinta sannan kuma adadin tafiyarta shine duk inda idan ta ya gani nan take dora kafarta idan ta kalli waje daga nan za ta iya kallon in za ta iya kallon dan abundi in za ta iya kallon biyu ke za ta iya kallon fiye da haka in ta daga kafa ta nan za ta dora shi to shi sa a wannan daren aka je baitul maqdis sannan aka je sama ta daya ta biyu ta uku har zuwa sama ta bakwai har aka wuce sama ta bakwai har aka wuce sammai duka har sai da annabi ya je inda yake jin karar bugawar alƙalamin kudura sallallahu alaihi wasallam duk a wannan dare sannan kuma aka dawo da shi aka dawo da shi garin maka aka kwantar da shi har yanzu asuba ba ta yi ba idan ba Allah ba isa yi wannan eh shi sa da safe da annabi ya tashi yake bada labari bashar kama suka ce kai a wannan labari ne mai kyau wannan update ne mai kyau zo ka bada labari ma'ana sun samu abin da ya faɗa kowa zai ce ƙarya ne ƙarya ne wanda ma suka yi imani da shi ana ɗin za su ce ba su yadda ba suka ce zo ka faɗa zo ka faɗa amma kun san abin mamaki wallahi yana gaya wa sayyidina abubakar sai da ce na yadda ya ce ai ka faɗa abin da ya faka ma na yadda ka ce Allah ya aiko ka na yadda kuma dan ka ce ka je sau menene a ciki ce wallahi na yadda yana faɗa ya ce ya yadda shine as-siddiq din eh to shine aka bashi salloli guda biyar a wannan ziyara da ya kai wa Allah subhanahu wataala zuwa sammai guda bakwai Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu dakata anan sai mu tashi wa farada Allahu ala nabihi 50 salatan Allah ya farlanta sallah da salloli guda 50 za mu je da ake aka rage su kuma suka dawo guda biyar idan Allah kai mu gobe abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya amin kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.